بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan shine wato zamu iya cewa kenan a kaset na biyu a wannan daura da muke a garin Huntuwa game da ladabi da biyayya karkashin littafin Gizaul Albab min Lubabil Adab wanda malam Abu Suhail Riba Al-Hamrawi ya tattara ya tace daga littafin kitabu Lubabil Adab na Usama ibn Munkir rahmatullahi alaihi za mu tashi kai tsaye inda mala yake cewa qala mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu fi wasiyati sayyidina mu'adh dan jabal babban malami cikin sahabbai wanda shine ma limamin malamai cikin sahabbai radiyallahu anhu wanda ya rasu ne a shekara 18 bayan hijira yana cikin sahabbai da suka mutu da wuri kuma san da ya mutu ma shekara sa 40 a 34 ne babban sahabi ne cikin mutanen Madina shine yake cewa a yake rubutawa a cikin wasiyarsa yace innahu la budda laka min nasibika min ad-dunya babu shakka babu makawa dole ka ci rabanka na duniya kamar da Allah yake fada umtaki fi ataka Allahu ad-dar al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta rabanka na duniya numfashinka abincinka suturarka makwancinka iyalinka diyanka abun hawanka dole yana cikin rabanka na duniya wa anta ila nasibika min al-akhirati ahwaj amma ka fi bukata zuwa garbanka na lahira aljanna Allah ka samu a ciki fabda bi nasibika min al-akhirati fa khudhu to ka kokari ka kama kai ruko da rabanka na lahira fa innahu sayamurru ala nasibika min ad-dunya zai bi da kai ta kan na duniya fa yantazimuhu intizaman sai su dace da juna wa yazulu ma'aka haisu zilta duk inda kuma ka tsaya ko ka tashi ko kwanta yana nan tare da kai ka ba da muhimmanci akan rabanka na lahira fiye da muhimmancin rabanka na duniya amma lil asaf dan adam kamar da Allah ya faɗa bal tu'thiruna al hayatad dunya wal akhiratu khairun wa wa abqa mun fi ba da muhimmanci akan rayuwar duniya lalin kuma lahira tafi alkhairi kuma tafi tabbas wannan magana asali malam ya ciro ta ne daga littafin al-musannaf na ibnu abi shayba a cikin kitabu zuhud na cikin musannaf haka nan kuma malam qawwamus sunna ya ruwaito shi a cikin kitabun shi ne suna at-targhib wa tarhib afwan kan da cika mu da sunan littafai na san ɗaliban ilimi ne za su koma su dudduba eh shi sa nake yawan faɗan sources din idan Allah ya sa nayi wuqufi akan sa wa qala al-ahnaf ibn qais ahnaf ibn qais ibn muawiya wato wani malami ne ko kuma ce wani jarumi ne cikin fusahaul arab wa shuja'aniha ya tabi'i ne ko a ce muhadrami ne ya rasu a shekara ta 72 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin manyan mutane a cikin tarihin tabi'ai sarakuna shugabanni wanda suke masu kirki yake cewa qala li umar radiyallahu anhu umar Allah ya kara masa da yana ce da ni ya ahnaf man kafura dahikuhu qallat haibatu duk wanda ya cika yawan kyakya ta dariya to kwarjinin shi yana tafiya kwarjinin shi zai ragu ana son mutum ya zama mai kwarjini musamman shugaba musamman jagora musamman malami musamman mai faɗa a ji haka dole ne ka iya bakinka ka iya maganarka ka rage yawan sakin fuska ko mun gani yanzu Umar ɗan dan Khattab Allah ya kara masa yadda Ibn Abi Shayba da ya rawaito haila cikin tafin shi ne suna Kitabul Adab Umar ya go masallacin Idi sai ya wuce ta inda mata suke sai ji kanshi sai ke cewa kanshin wace ce nake jiwa a cikin wace da ta sanya turare ta fito masallacin idi a cikin ya ce ai turare ana sawa ne a ɗakin miji a uwarɗaka ake sa shi cin za fito sai a sa lullubi ake ya ce wallahi allah ya so ya kime turaren nan da na gane ke wace ce la fa'altu wa fa'altu ce da jikinki ya gaya gaki shi ne mai rawa yake cewa fata haddasu annaha qamat min al hadath ce sai aka ba da labarin cewa wannan matar sai ta fitsari a wandanta saboda tsoro cewa kada fa umar ya ce a caje a gano mai ita kwarjinin umar kawai sai da ta fitsari a wandanta to haka ake so shugabanni su kasance da malamai da masu tarbiyya da ko ke ma mahaifiya a gida tsakankanin aiki dole ya zama kina da wani yanayi wanda idan kika yi haka da fuskarki to kowane yaro zai samu ya zauna ba haka bane amma kika bari 'ya'yanki da sauran ma'aikatan gidanki suka rena ki kina magana suna suna suna dariya suna cewa ba mama wasa kike to ba za ki iya tarbiya ba dole akwai bukata ya zama akwai kwarjini wa man mazaja wa man mazaha ustukhiffa bi wanda ya yawaita ba'a da zulaya da wasa da dariya to kowa sai da gishi a matsayin mutum mara mara nauyi bai da wani kima yasa ku ga masu irin talladin nan wanda suke talla suna yawan surutu suna ba'a suna raha suna yawo cikin kasuwanni wanda yake lokacin sa matsayin wasu mutanen kirki in an ce a nemo shaida ko a nemo wali ko wanda zai je ya an aure zai yi a kawo su ko da yayansu ne za su yi aure sai dai su nemo su duk wanda aka san shi misali yana yawo a cikin hutuwar nan yana tallan maganin gargajiya ko yana tallan maganin basa ko yana tallan maganin bera duk inda ya tsaya yana zolayar nufawa yana zolayar kanawa yana kaza yana kaza ran da dan shi zai aure sai dai nemo ne zai nemo bai aure saboda ba a ganin shi da nauyi ko mun gani yace a woman akthara min shay'in urifa bi duk wanda ya yawaita yin abu za a san ka da shi in ka yawaita fada a san ka da fada in ka yawaita surutu a san ka da surutu in ki yawaita gulma a san ki da gulma in ki yawaita tilawa a san ki da tilawa waman kafura kalamuhu kafura saqatuhu wanda ya cika surutu kuma kurakuran shi za su yawa waman kafura saqatuhu qalla haya'u wanda kurakuran shi suka yawa kunya su za ta yi karanci waman qalla haya'uhu qalla war'u wanda ba shi da kunya kuma to taka tsantsan din shi da addinin shi yana yin karanci waman qalla war'uhu ma ta qalbu daga nan kuma sai zuciyar shi ta mutu Allah ka tsare mu daga mutuwar zuciya wa an sha'bi daga amir ibn shirahi amir sha'bi amir ibn shirahi sha'bi kala yake cewa qultu ibn hubaira nace ma umar ibn hubaira kenan alayka bitu'ada ka dinga bin abubuwa a hankali fa innaka ala raddi ma lam taf'al aqdaru minka ala raddi ma fa'alta ka dinga bin abubuwa a hankali sannu sannu shine atu'ada domin abinda baka aikata ba kana akwai saukin ka gyara fiye da abin da ka riga ka aikata wanda ka riga ka aikata to shikenan fa qudiyal amru ladhi fi tasaftiya ya riga ya wuce amma abin da baka aikata ba zaka iya gyarawa wannan yana cikin mu'jam na Abu Ya'la wato al-Mausili kenan wa kataba hakimun ila hakimin man hasaba nafsahu rabih wani mai hikima ya rubuta wani abokin shi bayani cewa duk wanda yake wa kanshi karatun tanatsu yake wa kanshi lissafi da kansa to zai ci riba wa man ghafala anha khasir wanda kuma ya kyala kansa bai wa kanshi lissafi to yana cikin asara wa man nazara fil awaqib naja wanda ya tsaya ya kalli consequence shine al awaqib me zai biyo baya in nayi kaza me zai biyo baya in nayi kaza to wannan yana tsira wa man ataa hawahu dalla wanda kuma bai wa son zuciyarsa to zai bata wa man lam yahlim nadim wanda duk bayi da hakuri bai da dauriya to zai nadama a kawo dama da bai aikata wa man sabara ganin wanda kuma ya haƙuri yana cin riba wa man khafa rahim wanda kuma ya ji tsoro to yana samun wato tsira shi ne ma'anar rahima a nan wato zai wuce abin mai abin haɗarin wa mana ita bara absar wanda ya ɗau izina daga na gaba da shi yana zama cikin hayyacinsa wanda ya kalli abin da ya faru da wani ya ɗau darasi to zai cima cikin hayyacinsa wa man absara fahim wanda zama cikin hayyacinsa to yana fahimtar rayuwa take wa man fahima alim daga nan kuma sai ya samu ilimi al-imamu ibn abd dunya ya kawo wannan a cikin a cikin littafin sa as-samt haka nan al-mawardi a cikin adabuddin wa dunya haka nan gazzali a cikin ulumuddin haka nan kuma al-qalqashandi a littafin shi ne suna al-iqdul farid wani malami na mutumin andalus وقال الحسن بن سهل حسن الحسن ابن سهل wani shahararren minista ne a daular Abbasiyya zamanin sarki Al-Ma'mun Al-Abbas wani mashahurin sarki din nan shi wannan waziri ya rasu a shekara ta 235 hasali bayan kasancewar shi waziri ma kuma sirikin sarkin ne domin sarkin ya aure wata ƴarsa mai suna wadda ake ce mata Buran asalin sunanta Khadija buran kamar da hausa a ce kyakkyawa ya aure ta saboda zumuncin da ke tsakankaninsu da wannan waziri nashi ya yi zama aure da ɗiyarsa to shi wannan sahal alhassan ibn sahal ɗan uwan wato alfadl ibn sahal shi ne yake cewa man a habbalis ziyada minan ni'ami falyashkur duk wanda yake son Allah ya ƙara masa ni'ima to ya gode wa Allah kamar da Allah yake cewa da in shakartum la azidannakum ومن أحب المنزلة عند السلطان فليعذ فليعذ فليعزه duk wanda yake son ya samu daraja a gun sarki da ya masa wa'azi ya ga sarkin gaskiya kai je neman wani abu sarkin wa man ahabba baqa'a izzihi wanda yake son daraja shi ta wanzu falyatawaba to ya kankan da kai a gaban Allah kai zama mai girman kai wa man ahabba salamata falyudimil hadara duk wanda yake son ya tsira yake son ya tsira da mutuncin sai ya ci gaba takarar akan komai wa qala al-hutay'a akwai wani waki mai suna hutay'a asalin sunansa jarwal ibn aus al-habas mawaki ne mashhuri a tarihin mawakan zamanin farkon musulunci yana da ta tabar zame yawa a wake-waken sa eh amma ba shine muhallin maganar mu ba da yake cewa walastu aras sa'adata jam'a malin walakin at-taqiyyu huwa as-sa'id wa taqwallahi khairu az-zadi zakhran wa inda allahi lil atqa mazidu وما لا بد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد yace walastu ara sa'adata jama'a bani ni a gani na rayuwa mai dadi a sa'ada samun tsira da samun rabauta baya cikin tara dukiya ba tarin dukiya ne rabauta ba walakin at-taqiyyu huwa as-sa'id ni ina ganin mai jin tsoron Allah shine yake da rayuwa mai dadi haka abin yake yace wa taqwallahi khairun khairu zadi zakhara tsoron Allah shine wato abin nan shine shine taska ko guziri wanda yake mafi alkhairi wa inda Allah lil atqa mazid mai tsoron Allah yana samun ƙarin daraja a gurin Allah yace wa mala budda an yi ati qaribun duk abin da dama dole sai ya zo to yana nan a nan kusa yanzu kamar mutuwa da take kan kowa koyo aka haifi mutum to mutuwa tana kusa da shi haka alkiyama da take kan kowa duk tsawon rayuwar da za a yi sunan shi kusa shi sa tun annabi na duniya Allah ya saukar da iqtarabati sa'a Allah ya ce alkiyama ta yi kusa yau ku bayar shekara 1500 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa buristo ana wasa'atu ka hataini ya hada ya tsaye shi ko kusa da kusa amma har yanzu bata kawo ba to ka dauka wai ba za a yi bane sunan shi kusa tunda dai an sa mai rana walakin nan ladhi yamdi ba'id amma abin da yazo ya wuce shine za a ce yayi nesa amma wanda zai zo kusa yake wa qala al-muqanni al-kindi wannan mawaki muqanni al-kindi wani mawaki ne mutumin kasar Yaman a zamanin Banu Umayya sunan shi Muhammad ibn Umaira ibn Abi Shamrin ana ce mishi muqanna saboda yana saka kina kina shi ne kama da hausa a ce niƙabi ko yana saka wani abu yana rufe fuskar shi saboda Allah ya jarabce shi da kyakkyawar fuska sai zama mutum ya wai yana tsoron hassadar mutane sun ga kyan shi sai yake rufe fuskar shi kamar yadda wannan mawaƙi mai suna labaja ake ci mishi ko wani mawaƙi da yake rufe fuskar shi haka ba a san kamannin shi ba to haka haka Allah shine salafin shi muqannin yadda kaga mata suna rufe fuskar su din haka yake yawo da fuskar shi rufaffiya ba a san kamannin shi ba amma mawaki ne wanda yake mai waka sosai da sosai yana cewa ubulur rijala idza aratta ikha'ahum wa tawassamanna fi'alahum wa tafaqqadi fa idza zafarta bizil amanati wattuqa fa bihi tadayyuni fa bihi yadayni qarira aynin fashtudi wa idza ra'aita wala mahalata zallatan fa ala akhika bi fadli hilmika farji yace ubulun rijala ka jarabci mazaje kai testin din mutane idza aratta ikhahu in zakai amintaka da su zakai abokantaka to yi kokari ka taci ka gane halayen su wata wassamanna fi'alahu kai kokari ka yi makin din irin dabi'un su wata faqqadi ka bibi dabi'a mutumin da kake so zakai abokantaka da shi fa idza zafarta bidil amanati in ka gano wane yana da amana wattuqa yana tsoron Allah fabihir yadaini qarira ainin fashid to ka kama shi da hannu biyu cikin jin dadi ka rike shi hannu biyu wa idza ra'aita wala mahalata sallatan yace in kaga zallatan wani dan zamiya wala mahalata kuma dole sai ka gani din fa ala akhika bi fadli hilmika fardudi to sai ka koma mishi da wato falalar hakuri sai ka ba mutum uzuri bayan ka gane mutumin kirki kai abokantaka da shi kika yi kawance da ita sai aka samu kuma wani yanayi na ɗan adanci aka samu wani kuskure sai a dinga ba da uzuri ma juna wa qala amirul mu'minina wannan a irin waɗannan maganganun mu kiyaye in kuka ji an ce amirul mu'minin to sayyidina da ake nufi shine ya shahara da ana ruwaito maganganun shi da irin wannan ta'abirin musamman a littafan ɗan shi'a da ba littafan ahlus sunna inda kaji an ce amirul mu'minin ba ambaci suna ba to galibi sayyidina da ake nufi radiyallahu anhu yace ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma ka kaunaci abokin ƙaunarka sadda-sadda daidai gwargwado a sa'an ya kuna bagi da ka yawon ba domin wata rana zai zama abokin gabarka wa bagi da ka haunan ba in za ka yi gaba ka yi ta daidai gwargwado a sa'an ya kuna habiba ka yawon ba wata rana zai zama masoyinka masoyi na iya juyawa maki maki na iya juyawa masoyi to kada ka yi kiyayyar da yawa Randa ka tashi yin soyayya kuma sai zama ka kasa akwai kunya a kada ka yi soyayya da yawa don ka tashi kiyayya za ka iya samun yanayin da daga ƙaunan nan ma sai dai kawai ka ji ka zuce ki ta fashe kawai ki mutu saboda ba ki yin gaba ba kuma in ƙauna ta yawa to a yi sadda sadda wannan magana ana danganta ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana rafa'a ta amma bata inganta a matsayin hadisi ba sai dai tana tana da asali zuwa ga sayyidina Ali haka nan sayyidina Umar dan Khattab shi ma ya faɗi kwatankwacin ta wannan kenan wa kun kama kala sha'ir hudba ibn al-khashram al-udhari yace ka kasance kamar yadda wannan waki mai suna hudba ibn al-khashram al-udhari yake fada kabila banu udhra ita ce kabila wani mashhurin mawaki da yake cewa jamilu busaina da da majnun laila kuna jin su ko wata kabila ta mawaka masu yawan yin magana akan su ya waƙoƙin su to shi ma wannan dan kabilar ne ya rasu a shekara ta 50 bayan hijira mawaki ne mai yawan karin magana a cikin kokinsa kuma mawaki ne mai ruwaito waƙoƙin wasu mawaka shi ne yake faɗa yana cewa kun wa kun ma'aqilan lil khair wasfa anil kana fa innaka ra'in ma haifu wasma ma hayita wasabi fa innaka ra'in ma hayita wasabi wa ahbib idza ahbabta hubban muqariban فإنك لا تدري متى أنت نازع وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لا تدري متى الود راجع yana kamar waccan magana ce mai ta waka yace wa kun ma'aqila lil khair ka zama matattara alkhairi ka zama alkhairi ne a cikin tunaninka wasfah anil khana kai afwa ka kauda kai daga kuskure fa innaka ra'in ma hayita wa sami in dai kana raye to zaka ji kuma zaka ga abin da baka son gani zaka ji abin da baka son ji don ka ce komai aka maka sai ka mayar zaka zama mafadaci fitinanne zaka shiga cikin damuwa dole ka dinga hakuri kana kauda kai kana bada uzuri kana bada hanzari yace wa ahbib in zaka so wani idza hababta hubban muqariban ka so shi daidai gwargwado kusa da iyakan inda ya dace wai na kalata dari mata an ta nazi'u baka san yaushe zaka fusge kaunarka daga hannunsa ba wa abghid idza abghadta in zaka kiyayya ma to kayi shi bugdan muqariban shi ma daidai gurgudu fa innaka la tadri matal mudurajihu baka san yaushe kauna ta dawo ba domin ita ce asali kaunar juna tsakanin ada ita ce asali وقال النابغة نابغة الظبياني شما مواكين جاهلية يكيشوا إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه شكل فقرة أو لام الصديق فأكثر وصار على الأدنين كل على الأدنين كلا وأوشكت صلاة ذوي القربى له سلاس ذوي القربى له أن تنكر فصر في بلاد الله والتمس الغنى تعيش ذا يسار أو تموت فتعذر وما طالب وما طالب الحاجات في كل وجهة من الناس إلا من أجد وشمر ولا ترد عن عيش بدون ولا تنم وكيف ينال الليل من بات مؤسرا yace idan mar'u lam yatlub ma'ashan nafsi duk mutumin da ya kasa newa kanshi abin da zai ci a rayuwarsa shakal faqara sai ka ji ta kuka kukan talauci ce talauci ya dame shi aula masadiqa ko kuma ya dinga zargin abokai fa aksara yawaita zargin su cewa su wani tare muka taso sun samu kuɗi sun daina kula mu sun zama manya yanzu sai dai kaga ya wuce ai dama aka aka ce saboda su sun yi kaza da nan muke taimakon su ai muna yara ma baban mu baban su kuɗi ka gani kaza kaza duk zaka ji irin wannan abu wanda yake tsayawa yayi abin da ya kamata to kuma wannan abokin naka yanzu dole ya zama mai gidanka ba yadda ka iya dole ka je ka gaishe shi ya zama babban dan siyasa ko attajiri ko wani wanda yake faɗa a kai kuma kana nan ka ɓata rayuwarka baka yi abin da ya kamata ba dole ya zama na gaba da kai ba yadda ka iya akwai inda in ka je ka kira shi da sunan shi ma sai wani ya dalla maka mari in ka ce ma ka san shi sai ce ƙarya kake kuma tare kuka yi kuka yi wasan ƙwallo to haka haka dan adam yake shakal faqara aula masabika fa aksara wasara alal adnina kallan sai ya zama ya zama damuwa akan na kusa da shi ya roƙa wannan ya roƙi wancan ya je gidan nan ya roƙa ya je gun kanwar shi ma ya roƙa faksara adida fasara wasara alal adnina kallan wa aushakat silatu zawil qurba lahu an tunakara sada zumuntar da ƴan uwa za su ta mai suna tausaya mai suna taimaka mishi sai ya wayi gari abin ma ya zama abin kyama an tunakara fasir fil biladi fi biladillahi yace to da haka ina maka wasiya da kai yawo cikin duniya waltamisil ghina ka nemi arziki a wurin Allah ta ish za ya sare ƙarshe dai za ka samu arzikin ka rayu cikin wadata auta muta fata uzara ko kuma garin neman arzikin ka je ka mutu shikenan ka huta kai hatsari ko ka mutu ka huta kar ka zama cikin talauci ko shi fita ko ka je ko ko ka je yan yan mai sunan su kidnapper su kama ka mutu ka huta amma dai kaka zauna shiru baka komai a ce irin wannan zaman da muke zaman majalisa inuwa ta iso a matsa inuwa ta iso a matsa har ta kare har ai magariba ai isha muna zaune sanyi ya zo ruwa da muna hunturu shekara ta juya a juya wani karnin kaga mutane tun suna samari suna zaman majalisa har sun fara tsufa an san su an san majalisa ko da ko ka zo da sabani sai ka tar da su a wajen an san majalisa kaza makwalla kaza cibiyar kaza santa kaza da an san su suna nan har sun tsufa haka ake wannan zama a ƙasa wasu jama'a zaman kashe wando zaman ɓata lokaci da gulma sai ka kuma wanda duk ya zare ya je abin da ya kamata ya samu abin da ya kamata ya samu ya ce wa ma baba wa ma ɗalibul hajati fi kulli wujhati minan nasi illa man ajadda wa shammara duk wanda kaga ya samu wani abu a cikin mutane a ko ina yake shine mutumin da ya kwazo ya zage damtsi ba wanda yake samun wani abu kawai ya bacci kawai ya same shi ko me wannan abu ba wanda yake sama da alkurani kawai misali saboda kawai a gidansa an iya ko yana so yayi ko saboda an kai shi makaranta sai ya sha wahala zai samu ba wanda yake iya wannan karatun na boko yanzu ka taba ganin wanda zai karatun boko ya zama likita ko injiniya ko architect a ce bai sha wata wahala ba dole sai ya sha wahala sai ya bar garinsu ya bar gidansu sai ya bar danginsa yanzu kawai misali nan garin huntuwa har yanzu ai babu university a huntuwa ko har yanzu to kenan duk wanda ya digiri a mutuwa sai da ya je wani gari kenan sai da ya tarsa su zuwa ga ya kaure ya bangaren su ya je ya zauna a cikin gurba a ABU ko a Maiduguri ko a Sokoto ko a Niger ko a Madina ko a London ko ina ne da sai ya ji wannan gurba ya shekara akalla hudu biyar wani takwas wani bakwai sannan zai samu digirin nan amma wannan ya hana mutane yin digiri bai hana su to kaga kenan sai wanda ya tashi ne akwai abubuwa da dama da ake amfani da su a garin nan ba anan ake kera su ba ba anan ake noma su ba ba anan ake sana'anta su ba dole zuwa ake a kawo su akwai nan da ake kaiwa wasu wurare kaga da mutane ne suke wannan aiki kaga shine ma'anar cewa illa man ajadda wa shammara to duk mutane suna ta yawon wannan ayyukan suna neman da su gyara rayuwar su kuma kana zaune a lungu angoku kuma kace ku zama daya ba zai yi ba wala tarda an aishin bidunin karka yadda ka dinga rayuwa ta rayuwar babu shine dunin rayuwar babu rayuwar talauci wala tanam ko kuma kai ta bacci dare da rana kana bacci wa kaifa yanamu layla man bata mu'sira yace ina mamakin mutumin da yake cikin talauci da yunwa da wahala kuma dare yake ka kawo bacci ana isha kuma ka kwanta bacci ba za ka yi wani tunani ko wani kokari ba sai kai ta bacci har gari ya waye gari ya waye kuma matar matar ka tara tashi ka fita kana a to ina zan je ka ci gaba da bacci da safe kai da la'asar shine yake ce ina mamaki wa kaifa yanamu layla man bata musira ai mai wadata shine zai iya kwana bacci ya san cewa ya tara ya aje ya sa wasu a wata harka ya sa wannan a wancan harka shine yake da damar bacci amma kai da baka baka samu ba ai baka da damar bacci kamar mu ne yan makaranta a ce in an waye gari gobe litinin akwai jarabawa kuma yau lahadi kawai shikenan sai a ganka daga isha kawai karata bacci har asuba asuba ma sai an yi raka'a ne zaka farka aka ga baka shirya gaskiya ba dole aka je aji ka dinga zare ido kamar wanda ya karya Allah shi kyauta wa alam anna man hasaba nafsahu tawarra yace ka sani da cewa wanda da yawa kanshi hisabi ya dinka lissafin zunuban shi to zai dinga tsoron Allah wa man ghafala anha khasir wanda yayi wasa da ransa sai sai asara sai wanda ya gafala yake kulawa da kansa wa man nazara fil awaqibi naja wanda ya tsaya ya kalli ababen da ke zuwa su dawo ya tunanin ƙarshen al'amari to yana samun tsira wa mana ita bara absar wanda ya ɗau izina sai ya zama ya nabba'antu ya yi hankali wa man fahima alim wanda ya samu fahimta yana samun ilimi wa fit tawani takunul halaka a cikin talabaquwa at-tawani ɗaukan abubuwa babu muhimmanci sakaci carelessness irin wannan ɗabi'ar da galibin mu muke da ita ba ma ɗaukan abubuwa ala mahmalin jid muna so mu cimma burace-burace amma ba ma ɗaukan asbab da muhimmanci to anan muke samun halaka nan muke samun taɓewa wa fi ta'anni as-salama bin abu a hankali kuma yana sa a tsira wa zari'ul barri ya hasu da suro wanda duk ya shuka abin alkhairi to zai girbe jin daɗi walƙalilu ma'al ƙana'ati fil ƙasar ya ce kuma abu kaɗan idan kana da wadatuwar zuci to ya ishe ka abin da kake bukata wannan khairun minar kafiri ma'as sarrafi fil mazallati ya fi fiye da mai yawa wanda za a dinga ainihin a israfi a cikinsa cikin ƙasƙanci wattaƙawa na jatun tsoron Allah shi ne hanyar tsira wa ba'atu mulkun biyayya Allah sarauta ce daraja ce wa halifu sidiki muwaffaqun duk wanda ya ba gaskiya ya yadda da gaskiya to wannan zai samu dace wa sahibul kadhib makhdhulun wanda ya dauki ƙarya ta zama dabi'a sa zai tabi wa sadiqul jahili ta'ibun wanda ya zama abokin jahili to yana cikin gajiya wa nadimul aqili mughtabaqun abokin zama shine nadim wanda yake fira da mai hankali to abin a mai hasada ne za kowa zai so ya fira da mai hankali fai za jahilta fasal in baka sani baka tambaya kar ka zauna da jahilci ko baka tambaya ba wai za na dimta fa aqla idan kai wani abu kaga baka kyauta ba da kanka ka fahimci wannan abin ba mai kyau bane to ka zare jikinka daga ci ka koma abin kirki wai za gadibta fa amsik idan kana cikin fushi to yi shiru kar ka kai hannu kar ka miƙe shine ma'anar fa amsik domin duk daga cikin wato ɗabi'a fushi shi ne mu kiyaye wannan jama'a ƙa'ida ce muhimmiya duk hukuncin da ka yanke cikin fushi sai ka yi na damar shi wata rana mu rike wannan da haka a cikin fushi ba a yanke hukunci duka ko zagi ko rantsuwa ko ɗaukan mataki ko hukunci ko mai ka guji yin shi cikin fushi yanzu kalla mace-macen aure da yawa duk mai ke kawo shi fushi an gaya maka magana da kai ba za ka yi juriya ba ko an maka abin da kana ganin kai ka fi ƙarfin haka kana bude baki kawai sai ka yi saki ne zai biyo baya na dama da neman fatawa ai dama malam wallahi fushi ne to ai to shi kenan sai ka biya farashin fushin da kai ba yadda aka yi Allah ya kyauta to da haka mafi yawa ko kuma duka abin da za ka yanke na hukunci yi kokari ya zama ba cikin fushi bane kana cikin hayyacinka saboda fushi yana jawo nadama wa mallaka ka bil bishri faqad adda ila sani'ati wanda diya gamu da kai ya sakin maka fuska to ya maka iya abinda zai maka na kyakkyawar tarba wa man aqrabaka sana'a fa aqdihi al fadla wanda diya baka yayi maka tukuici da yabo ya faɗi magana mai kyau akan ka to kai kuma ka biya shi da ƙarin aikin kirki ya samu kirkinka ya wuce yaban da ya maka duk wanda ya yabe ka to yi kokari ka yi abin da ya dara akan yaban da ya maka yace wa alaikum bil harb fil harb bil anati wat tuada fil liqai yace a wajen yaki ku zama kuna da al anat wato kuna da natsuwa wat tuada da kuma bi a hankali fil liqa a wajen gamuwa da mutane wa alaikum bil timasil khadi'ati fil harbi ya adukum ce a duk abin da ya shafi yaƙi to ku nemi ku nemi wato inda za ku samu yadda za ku yaudari abokan gabanku wai ya kun wan nazq wal ajala ce ina horon ku da annazaq wato shiga abin da ba kun fahimce shi ba alkafara wal ajala da gaggawa fa innal makinata wal anata wal khadi'atu anfa wal khadi'ata anfa min ashidati wash shidda yace iya makirci da iya tsari da bi a hankali a wajen yaki sun fi amfani fiye da tsananin zafin jarinta wannan yana kawo ne a matsayin shi na soja wanda yake mayaki malam ya sake cewa wa qala ash-sha'iru min wasiyati abdullah ibn marwan ibari abdulmalik ibn marwan sarki abdulmalik ibn marwan ya yayma wa ƴaƴan shi wasiya su wato su hishamu da sulaiman da da da ainihin wato sauransu ƴaƴan abdulmalik sulaiman da abdul da sauran ‘ya'yan shi, kuki wannan ƙannan shi ne Suleiman ɗan Abdulmalik ɗan shi ne, Hisham ɗan Abdulmalik shi ma ɗan shi ne, da sauran sarakuna ne na Banu Umayya su hudu. To, amma asalin waƙar ba ta shi bace, shi ma ya kwafo ta ne daga wani mawaƙi ya sanya ta a cikin wasiyyata ya isa shari da ita. Mai waƙar sunan shi Abdullah ibn Abdul A'ala Ash-Shaybani, mawaƙi ne cikin mawaƙan Banu Umayya. shi ne yake cewa in fudda ga'ina wata khadula an kuma inda alba'idi wa fil huduri shuhadi bisa lahi zatil bayni tuli baqa'ikum in madda fi umri wa in lam yumdadi fa li mithli raybi ad-dari ulfatu bainakum bitawasulin wa tarahumin wa tawaddudi wa fudda ga'ina wata khadula an kuma bi takarrumin wa tawassu'in wa taghammudi hatta tadina juludukum wa qulubukum لمسود لمسود منكم وغير مسود إن القداح إذا إذا اجتمع نفرامها بالكسر ذو بطش شديد الأيدي عزت فلم تكبر ولم تكس ولم تكسر وإن هي بددت فالوهن والتكسير المتبدد وللمتبدد كان ذي رمضان أيضا yace in fudda ga'ina ku kore addaga'in shine irin haushi da gaba da kiyayya da laifuka da aka yi wa juna tsakanin wa da ƙani tsakanin makwabci da makwabci tsakanin kishiya da kishiya tsakanin abokin harka da abokin harka ba ka rasa daga'in addaghinna ita ce wato wani damuwa da nake jin an taɓa yi min kaza kuma ina nan ina jira sai na rama to a kore su a yi watsi da su wata hazula da taɓewa wato kowa yana jiran ya ga ɗan uwanshi ya samu matsala ya ji daɗi to mu kore wannan ba an kuma mu kore shi daga barinmu inda ba'idi mu kore shi ga manisanta wa fil huduri shuhadi da kuma ma waɗanda suke makusanta ga muga su karka wani rike wani da gaba da riko a zuci da fatan sharri da fatan ya samu tawaya yace bi salahi zatil bayni tuli baqaikum in kuna so ku tsira to ya zama akwai nagarta an gyara zatul bayni shine rigingimu tsakankanin mutane shine zatul bayni wa aslihu zata bainakum adam ma yana addu'a Allahumma asli Allahumma asli zata bainina yana da gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta cikin sunan Abi Dawud to yace ku kokari ku gyara rigimar da ke tsakankanin junanku in mudda fi umri wa in lam yumdadi ku gyara ya ku ƴaƴana koda na ci gaba da rayuwa koda ban ci gaba da rayuwa ma'ana ko ina raye ni mahaifinku ko na mutu to kokari ku gyara abin da ke tsakankaninku in kuka bari rigima ko wani gaba ko kiyayya ta shiga tsakankaninku to za ku haifar da matsaloli masu yawa a cikin dangi kenan kalli annabi yusufa da yan uwansa ai irin wannan ne da za'in ne a cikin zukatansu la yusufu ahabbu ila abina la yusufu ahu abu ila abina minna wa nahnu usba daga wannan mugun tunanin sun suna jin haushi dan me za a ce baban ya fi son yusufu da dan uwansa daga nan suka fara shawara uqtulu yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajha abikum aka fara kawo munanan shawarwari kawai a eliminating dinsa a kauda shi shi ne aka samu masu hankali ciki suka ce la taqtulu yusufa kar dai a banda dai kisa a rage dai girman zunubin suka yi shawara kuma suka ji suka aikata abin da za su aikata shi sa wannan mummunan aikin da suka yi shine jawo mahaifa ake labarin su cewa ai sun yi rashin mutunci ba su kyauta ba sun yi tijara suka je suka wurga shi rijiya suka zo suka yi ƙarya wa jawo abahun bidamin kabir wa jawo ala kamisi bidamin kabir galu ya abana ina za ta wata kayi so inda mutayina da kan suka ce ma an tabi mu'minin lana walau kunna sadiki suka yi wannan ƙarya ta farko suka zo ƙarya ta biyu can gaba da suka ce suna so a ba su ɗaya za su je da shi suka je aka samu matsala nan ma suka sake yin suka sake neman alfarma inna lahu aban shaykhan kabiran fa kun akhad ahadana makanahu nan naraka bil suka je shiga matsaloli iri daban-daban karshe wa gari ya waya sai da kan suka ce innaka la anta yusuf wai dan Allah dama kai ne kai ne dama kun ga shi da yake Allah ya taimake shi sai bai mai musu da irin abin da suka musu suka mai ba da sai ya ce to ai duk aka masu kawai duk a kakkashe su ko a kulle su a gidan yari a je a wurga mu kullum a cikin teku a hada alahira kawai kenan ko amma zai ce ya ce na yafe muku ba komai ya wuce sai ya samu karin ɗaukaka to haka almuhimmi shine me ya jawo duka wannan rigima shine daga'in da ke cikin zukatansu dama an ana rayuwa musan sai Allah ya ba wani falalar da bai ba ɗayan ba to abinda ake so kai ka lura wace falala ce Allah ya maka da bai wancan ba ana so kullum ka kalli na ƙasa da kai kar ka kalli na sama da kai zaka fi gode wa falala Allah wani Allah ya bashi kaza wancan Allah ya bata kaza to kai kuma nemi menene abin da Allah ya baka shi mai hasada kullum kamar yana gaba ne da tsarin Allah yana cewa ne bai yarda da yadda Allah ya raba abin da yake raba ba hannu kasanna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الله haka yake raban sa yadda yadda yake so bai taba yin mutane su zama iri daya abin da yake rabawa ya ba su falalarsa to da ka karka dauki wata daginna ka boye a zuciyarka game da wani makusanci game da wata makusanciya game da wani abokin rayuwa yace falimithli raibid dahari ulfatu bainakum bitawasulin wata rahumin wata waddudi ya ce abinda zai tseratar da ku da rigingimin zamanin nan shi ne kawai zama tsakankaninku akwai tawasul akwai wato sadar da zumunci wata rahum akwai tausayin juna wata waddud akwai ƙauna tsakaninki da ƙanwaki tsakaninki da yakki tsakaninka da ɗan uwanka da makwabcinka tsakaninki da kishiya tsakaninki da uwan miji da duk wanda zaka rayu da shi ya zama akwai wannan tawasul wata rahum wata waddud idan babu tawasul aka samu wato babu communication to daga nan ne ake samun shigoyi su fara tsirowa kowa ya dinga tunani mara kyau idan babu tarahum babu tausayi to daga nan ne za a yi mutum mummunan fata ko mummunan tunani idan babu ƙauna shi ne zai za waye gari ba a tausaya wa juna ya ce wamfur da ga'ina wata khadula an kuma bi takarrumin ku kawar da gaba da kiya tsakankaninku ta hanyar yi wa juna karamci shine kyauta da halin kirki wata wasu'il da da faɗaɗa ƙirjinku wata ghammudi da kuma rintsi ido akan laifukan juna hatta talina juludukum wa qulubukum har ku samu da zukatanku da fata jikinku su sanyi su zama suna da laushi zuciyoyinku su laushi limusawwidin ga wanda yake yana da shugabanci ko musawwadin wanda aka shugabantar da shi minkum wa ghairu musawwadi da wanda yake kan shugabanci da wanda ake shugabanta kowa yayi sanyi da zuciyarsa yayi sanyi da ransa sai ku kaunaci juna musawwid shine wato wanda yake shugaba daga asiyada kamar da yake fada a cikin bukhari sayyidina umar ya ce ta'allamu qabla an tusawwadu to al musawwad shine wanda aka ba shi shugabanci ghairu musawwad shine talaka kaga mu yanzu ga da talakawa mu da masu da masu shugabancin mu jin haushin juna kawai muke muna Allah Allah su wani laifi mu fara tsine musu su ma haka kuma su ma suke ala talakawan nan yan kaza kaza za su gane za su ji a jikin su yadda kaji muna zagin shugabannin su haka suke haka suke mana mugun fata su ma Allah shi kyauta yace innal qidaha sai kafa misali wannan tashbihi ne wanda ake cewa irin tashbihi tamfili ko abin nan wato da ake kawo shi kamar hujja yace innal qidaha idza sama'ana faramiha bil kasr faramiha bil kasr du batshin shadidun ayyadi azzat law azzat al qidah sune kirare irin wanda ake kaman ba a yi daurin karaya ko wanda ake yin asabari ko tsintsiya ko duk wani abu makamancin haka sune al qidah don aka in aka jejjera su suka zama sun hada a wuri guda idan ta ma'ana suka hada a wuri guda faramaha bil kasri du matashi wani kakkarfa yana so ya karya su shadidin mai tsanani ayyadi wanda yake da kwanduwa azad za su gagare shi yanzu tsintsiya in kika da tsintsiya kika ce bari ki haka kawai ki balla ta gida biyu ba ta balla ba saboda yawan su kawai ki kama kai kamar da ki balla kwaya ɗaya ko kara kwaya ɗaya tsintsiya ba su balla haka ba kin ko kowace kwaya ɗaya ke kama ta balla ta kawai zaki cikin kwanciyar hankali ko to yace za su gagare shi falam tuksar ba za su karyu ba wa in hiya buddidat idan ko aka rarraba su ɗaya ɗaya ɗaya falwahanu wat taksiru lil mutabaddid za su yi rauni kuma karya su ba zai wani ba da wahala ba inma ta'akulu dhi'bu min al-ghanami al-qasiya ko abin da zuwa cikin hadisi ai ai dukan mu nan ko wasu mu wanda suka kai sau'ina sun karanta magana jari ce ko ko na labari da wanda irin wannan sigar ko wanda aka ce wani dattijo zai mutu ya kira yan shi su hudu ko su nawa ne ya zo da aka zo da karare guda hudu ya ce a hada su ni daya a ba kowa ya karya ya kasa sai ce to a rarraba su ɗaya ɗaya ɗaya nan da na a karya su sai musu wannan kwatace to kun tsaya tsintsiya maɗaurinki ɗaya haka za a ƙare idan ku kun rarrabu to haka za a kakkarya ku to wannan misali ne lafiyayye jama'a game da abin da ke ba al'umma ƙarfi da abin da ke raunata ta Mubala sai Islam a cikin hadisin Abu Dawud da sauran malamai aka yi kwatance yake cewa ƙarshen duniya za a yi ma al'umma shi wato tamama za a daka musu wawa kamar yadda ake dakawa kwanan abinci wawa an tara taron wata. sabai suka tambaye suka ce me yasa za a yi mana haka amin qillatin yawma idan ya rasulullah shin ba mu da yawa ne yace bal antum kathir kuna da yawa walakinnahum walakinnakum gusaun ka gusa isai amma la ku zama tarkace ne kamar tarkacen da ruwa yake dibowa a kwatami saboda babu hadin kai babu sanin girman juna yanda kalli duk yawan musulmi ‘yan arewa, hausa fulani da nufawa da yarbawa da kowa, duwa ku gani jama'a, in muka yi wasa sai an sake mana irin sakiyar da aka yi mana a can bara. Yanzu misali ne a jami'ar da nake aiki ba ku kutanci, sanda muke students. Ya biyu zariya dai a cikin ƙasa hausa take, kuma jami'a ce ta saddauna, za ka kowane ɗan arewa zai iya cewa gadon gidansu. Amma mu muna student, student union government kungiyar hukumar dalibai kullun arna suke cin zabe saboda arna za su tsaye da dan takara kwaya daya duk arnan makaranta za su tsaye da takara kwaya daya mu ko musulmai sai mu tsaye da akalla uku a ciki akwai wanda yake wakiltar MSS ustazi za su tsaye da nasu akwai wanda yake wakiltar yan gayu wanda ba ruwansu da ustazanci za su tsaye da nasu akwai da yake wakiltar irin yan kwamursanci din da irin kwamurawan sai mu rarraba ƙwar'unmu ga waɗannan musulman guda uku su kuma arna su haɗa ƙwar'unsu gaba ɗaya ga arne ƙwaya ɗaya sai ya ci haka ake yi yanzu kalata siyasar da ake fuskanta musulmi ɗan takara wajen su bakwai takwas goma a yanzu haka misali takarar shugaban ƙasa duk musulmai kuma duk najeriya babu wani malami ko sarki ko dattijo da yake da mutuncin ke ce bari a kira su duka a ce kai eh da wani da wani da wani ku janye kuma mutum ɗaya mana yi kai kuma in kai ka gama wani sai ko kuma ka musu alƙawarin za ka ba su makamai kaza babu wanda ya isa a duniyar nan ya musu wannan sulhu saboda kowa tsabara gyan mulkin kawai yake su kuma dai mutum ɗaya ne zai kai labari za ƙarshe sai zama duk za su iya faɗuwa ga baki ɗinsu abu ne mai yiwuwa in arna suka sake haɗa kan suka zaɓa arne guda ɗaya shi kenan sai musulmi su faɗi so da muna da mutum miliyan 100 su suna da mutum miliyan 40 misali mu raba ƙura'anmu a kan mutum shida su kuma su haɗa ƙura'ansu a kan mutum ɗaya sun cinye me kawo mana wannan rashin haɗin kai rashin sanin mutuncin juna rashin sanin darajar kanmu to wannan shine abin da ke faruwa da mu har kullum har gobe jibi yawan mu jama'a jibi yadda misali har yanzu 'yan shi'a a Najeriya ba su kai 5% na 'yan Najeriya ba har yanzu ba su kai ba suna daga cikin akalliya ai misali yanzu a nan hoto ba akwai su ba amma ka kalla mutum nawa ne a cikin kowane gida nuzza'un min alqaba'il wasu 'yan haka ne 'yan ‘yan wata wasu wato wasu wasu deviants ne kawai ba su ne a suwazul a'azam ba amma sai kaga sun haɗa kai sun yi abin da ya gagare mu mu ahlus sunna za su haɗa kai su yi taimaki juna marayunsu su gina sakatariya da suke dan su ba masallaci suke yi bai su gina kaza su yi kaza za ka ga suna ta yin auman sa ta harkoki ba ka sanin ma san da suke neman taimakon saboda suna da haɗin kai sun san ko muhimmancin na gaba da su amma mu yanzu da za a ce wani masallaci a kafa doka cewa duk wanda ya salla masallaci na lissafi ya bada naira hamsin sai an yi wa'azi an tsine wa limamu masallaci a ce kuɗi yake nema kuma a san da za a zagaya ana neman sadaka kowa yana da kuɗi fa a jikin shi amma ba zai bayar ba ko kuma sai dai wala ta yi mamul khabisa min hutun fi kuna wala sun da akhiri sai ya duba wata naira biyar ko ɗan ɗiya wanda shi ma baya gane ma mece ce ita sannan zai saka irin wannan na leda din nan ta riga ta kode ma ba a gane biyar ce ko hamsin da zai kuskure ya sa dubu ɗaya sai ya biyo baya ya sauya ce ai kuskure ne cikin duhu ya sa dubu ɗaya da tunanin ya saka naira hamsin wallahi sai ya biyo gun na agaji ya ce a bashi kayi shi so duk waɗannan cututtukan suna damun mu amma ba ma ɗaukar mataki da za mu gyara su lalle muna buƙatar haɗin kai da sanin darajar na gaba da mu da kuma mu saurara wa shugabanninmu su ba mu tarbiyyar da ya kamata in ba haka ba haka za mu ci gaba da wannan wahala da muke ganin kanmu a ciki ai mun ga yadda a baya da muka haɗa kan akwai shugabannin da ba ma son su tunda mun haɗa kai mun iya kawo da su akwai wanda tunda muna son saboda mun haɗa kai mun iya kawo su a dukkan matakai daga za mu gane tasirin haɗin kai ga al'umma al'umma ba ta taɓa zama wani abu sai ta haɗa kanta ta zama kuwa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya amma kowa ya ce kawai ya ci gaban shi shikenan shi sa muka zama a yadda muke nan yanzu jama'a kowa kawai yana cin gabansa kowa kan shi kawai ya sani Allah shi kyauta wa qala akharu wala tahdiman bunyana man qad wajadtahu bana laka bunyanan walakin aukun an tabaniya yace wala tahdiman bunyana man qad wajatahu bana laka bunyanan kar ka rusa ginin wanda ka tare ya riga ya gina wani abu wa kun an tabaniyan kai ma ka gina wani kaka ba sai ka rusa da wani za ka gina naka ba sai ka bata wani ba sannan ka samu daraja ba sai ka bata darajar wani ba sannan zaka fitar taka daraja ya gama da babi na farko da ke magana akan mene alwasiyya zai shiga babi na biyu akan siyasa siyasa anan yana nufin shugabanci da iya gudanarwa iya gudanar da al'amari na yau da kullum da shugabanci ba siyasa irin wadda muke tunani a campaign da da da, da suka juna da adawa da rally wannan demokradiya kenan nan siyasa yana nufin gudanarwa yadda za a iya gudanar da abu cikin natsuwa cikin sanin ya kamata bari mu ga za mu dan samu kaɗan kafin lokaci ya ƙure ko ya ce qalat aisha ummul mu'minin radiyallahu anha man arada man arada Allah bihi khairan ja'ala Allah lahu wazira sidiqin salihan mutumin da Allah yake san shi da alkhairi sai ya sa mishi waziri wato mataimaki mai gaskiya kuma mai nagarta in nasiya zakkara idan yana manta abu sai wannan wazirin ya tuna mishi wa in zakara a'ana idan ya tuno kuma ya taimaka mishi akai wannan hadisi ne asalin shi marfu'i yana cikin sunan Abi Dawuda kuma ya zo da ƙarin cewa wa idza arada bihi ghayra zalika ja'ala lahu wazira su'il in nasiya lam yudhakkiruhu wa in dhakara lam yu'inhu kuma hadisi ne sahihi cewa in Allah kuma bai san mutum da alkhairi sai ya sa mishi wani mataimaki mara kirki in bai tuna ba bai tuna masa in kuma ya tuna bai taimaka masa daga cikin alamar shugaba Allah yana son shi da alkhairi shine Allah ya bashi mataimaka na gari masu rike da mukamai da za su taya shi mulkin su na mutanen kirki to wannan alama Allah yana son shi da alkhairi kenan daga cikin kuma alama Allah yana nufin jarabtarsa yana nufin jarabtar al'ummarsa ya zama bayi da mataimaka na gari wa iyyaka wa qawla jaririn a hirdinka ka guje wa fadin jarir jarir mawakin zamanin banu umay da yake cewa wa kunta idza nazalta bidari qaumin rahalta bi khayba bi khizyatin wata rakta ara yana zamban wani ne yake cewa kunta kuma ka kasance iza nazalta bi dari qaumin duk inda ka sauka ka yada zango rahalta bi khizyatin in ka tashi tafiya zaka tafi cikin tabewa ne wata rakta ara kuma zaka bar abin kunya to kai ya zama duk inda ka je sai ka zama tababbe kuma in ka bar wajen sai kai abin kunya kaka zama haka wakala buzur buzur buzur jimar wannan sunan wani falsafi ne a daular wato kisra ta ƙasar iran ana karanta shi a ce bozor gamer ko kuma kamar yauta da harfa larabci bazar jamhar bazar jamhar amma da boko ana ce mashi ne bozor gamer b-o-z-o-r g-m-e-h-r haka suke rubuta shi B-O-Z-O-R-G-M-E-H-R haka kyauta sunan shi wani malamin falsafa ne kuma ya yi waziri ga sarki daga cikin sarakuna daular Sasan a ƙasar Iran. Ya ce, Aminu a hararar nasi a bisafuri mawadda, mutane wanda suke ‘ya'ya masu ‘yanci kuma amalance su da wato kyakkyawar ƙauna wa amilul ammata bir ragabati war rahaba su kuma talakawa kuma amalance su da ar-ragaba kuna musu abin da yasa su kwadaici abin da ke hannunku war rahaba da kuna musu abin da yasa su tsoraci saba muku ku gabani wa amilus safala bil makhafati saraha su kuma sauran makaskantan mutane kuma amalance su da ainihin wato da tsoron cutar wasu muna ganin za mu saurara nan mun yi darasi biyu kenan kamar da aka alƙawaranta za mu tafi break insha Allah sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi